شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin baiwarsa da nemarsa rayuwar sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na asabar daren lahadi wanda a yau takwas ne ga watan ramadan shekarar hijira abu da ɗari hudu da arba'in da shida domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma ci wannan sura mai albarka suratul baqara idan yan uwa ba su manta ba a wancan kwanaki uku da suka gabata mun ajiye karatu ƙarshen aya ta ɗari biyu da biyu wanda malam adas allah saka masa da alkhairi da ya rike wannan majalisi sakamakon tafiya uzuri da ya bujiro ya maimaita ayatu siyam da kuma fa'idodi da aka fa'idanta a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi to za mu ɗora daga yadda muka tsaya a wancan karo insha Allah ita ne aya ta ɗari biyu da uku واذكروا الله في أيام معدودات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
نعم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله karkashin wannan aya cikin littafinsa taisiru karimun rahman ya ce ya amuru ta'ala bi zikri fil ayyamin ma'adudat a waɗannan ayoyi da ba na aron baya karanta Allah madaukakin sarki yana umarni da ambatonsa cikin kwanaki a baban girgawa wai ayyamu tashriki as-salasa su ne ayyamu tashrik ranakun da ake shanya nama guda uku bayan idi bayan ranar idi wato bayan goma ga wata ranar sha ɗaya sha biyu sha uku limaziyatuha wa sharfi wa sharfuha saboda darajar wannan kwanaki da matsayinsu a gurin Allah madaukakin sarki wa kaunu baqiyatu ahkamil ahkamul manasiki tuf'alu biha da kuma kasantuwar ragowar ayyuka na aikin hajji ana aiwatar da su ne a cikin waɗannan kwanaki wa li kaunin nas abiyafan lillahi fiha kuma domin kasancewar mutane al'umma ta musulmai baƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan kwanaki قال صلى الله عليه وسلم من ذا لا da ni Allah tabbata a gare shi yace ayyamu tashriki ayyamu aqlin wa shurbin wa dhikrullahi azza wa jalla ayyamu tashrik wannan kwanaki na uku bayan sallar layya sune ayyamu tashrik kwanaki ne na ci da sha da kuma ambaton Allah madaukakin sarki yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a cikin su ko da azumin nafila bai halatta mutum yi a wannan kwanaki guda uku ba. Na, to wannan aya Allah ta'ala ya ambace ya umarni da ambace shi wadhkurullaha ku ambaci Allah bit takbiri inda ramyar jibari da yin kabarbari a yayin jifan jimar jamu jamra kenan yayin da za a jefa kowace jamra to Allah ta'ala ya umarni da ambace shi wa kalfa salawatil mafruda al khamsa ashara bin zuhur yawmin nahari haka nan kuma a bayan sallolin farilla guda goma sha biyar tun daga azahar ta ranar babban sallah ake fara wannan kabbarori idan aka yi sallar layya to a wannan rana bayan sallar azahar ake fara kabarbarin sai an yi salloli goma sha biyar to wannan duka suna ƙarƙashin wannan umarni da Allah ta'ala ya yi ta ambace shi a wannan kwanaki wa alal adahi da adahi da kuma akan dabbobin layya wal hadaya da na hadaya lokacin da za a yanka dabba ta layya nan ma za a ambaci sunan Allah to kaga wannan umarni da ambaton Allah madaukakin sarki ya shafi bangarori ko lokuta ne guda uku yayin jifan jamarat da lokacin yanka na dabbar layya ko dabbar hadaya nan ma za a yi kabarbari a ambaci sunan Allah ko da yake ana farawa da bismillah sai kuma kabbara lokacin da za a yanka bismillahi allahu akbar kaga wannan zikiri haka nan lokacin sallolin farilla guda goma sha biyar duka waɗannan su ne guraren da wannan aya ke nusarwa Allah ta'ala umarni da a ambace shi fi ayyamin ma'aduda cikin wasu kwanaki a baban kirgawa ai ayyamu tashriqis salasa kwanakin shanya nama guda uku su ne ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku na watan zulhijja akwai kwanaki da ake kiransu da suna ayyamin ma'lumat ayyamin ma'lumat su ma Allah ta'ala umarni da ambace su wa yaskuru smallahi fi ayyamin ma'lumat alama da saka min bai mata lana to su ayyamin ma'lumat su ne kwanakin goma na farkon zulhijja tun daga ɗaya ga wata har zuwa goma ga wata su ne ayyamin ma'lumat su kuma ayyam ayyamin ma'dudat wanda muke magana kan su yanzu su ne daga sha ɗaya sha biyu sha uku a watan zulhijja na Allah ta'ala ce faman ta'ajjala ay ista'jala bin nafr min mina wanda ya gaggawar tashi ya baro mina fi yawmayn cikin kwanaki guda biyu ai fi sani ayyamin tashrik a rana ta biyu na yini duka na na tuna ayyamin tashrik sai ya baro mina a wannan kwana na biyu ba da rage jibari bayan jifar wannan kango nasa bayan jifan wannan jamra sai ya baro mena a rana ta biyu to dama su jamara ɗin guda uku ne jamarori da ake jifa a lokacin hajji guda uku ne a mina akwai da ake kiranta da suna aljamratu duniya jamra ta farko kenan sai ta biyu kuma alwusta ta tsakiya sai kuma al'aqaba jamra ta kai wannan su ne guraren da ake jifa a mina sannan kuma ita jamratul aqaba sauran jima' din da jamratul duniya da almusta idan mutum ya jifa zai tsaya ya yi addu'a to amma ita jamratul aqaba daga an yi jifa an jefe ta tafiya za a yi ba tsayawa ya addu'a ita ana gaba jifan za a ta ya siffar wannan jifa yake ana jifa ne da tsakon kwani guda bakwai kuma tsakon kwani ba ba duwatsu manya ba tsakuwa wanda ba ta a balla ta haka ba da irin wannan ake ɗauka guda bakwai sannan kowace tsakuwa mutum zai ambaci sunan Allah zai yi kafara kafin ya jefa to haka zai jefa har guda bakwai eh haka zai jefa wannan shine siffar yadda ake jifa din na da ba tsino a shedan ba zagi ba tsinuwa kuma ba ɗaukan katon doki a cilla ba kuma cilla takalmi eh wani yana jin haushin shi dan sai ya sambar gudun dutse sai ya jefa har ma ya samu wani ya fasa kan wani to kananan tsako ake ɗauka irin wanda bai ba ya balla da ita ba ita ake jefawa guda bakwai kuma ana kabbara to malama suka ce a kamar a Sheikh Abdulrahman Al-Bassa a littafinsa tawdihul ahkam sharhin qulubul bara a wannan babi kitabul hajj sai ambata cewa tarihin waɗannan jabrori guda uku yana komawa ne zuwa ga zamanin annabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam a lokacin da shedan ya bujiro masa a wannan wajen lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi da ya kaɗansa annabi Ismail to shi shedan ya bujiro masa a wannan guraren ya zo masa yana kokarin ya kawar da shi ya hana shi cika wannan umarni da Allah ya masa to shi na na Ibrahim alaihi salatu dauki dutse ya rika jifan shedan yana jifansa har ya kore shi to shine sai aka shar'anta wannan a matsayin aikin haji to kaji asalin jifan kenan shedan ne ya zo masa sai ya dauki takwakwanin yana jifansa dan ya hana shi ya kawar da shi gaba da cika umarnin da Allah ya masa na cewa ya yanka ɗansa da Ismail to shine aka mai da wannan ya zama ɗaya daga cikin wajibai na aikin haji kamar sa'ayi ne ko shi ma asalin sa'ayi mahaifiyar Nabi Ismail alaihi salam tana zirga zirga neman ruwa ta je ta dawo tsakanin dutsen Safa da Marwa to anan ne shi ma sai aka mai da shi shi kan ma rukuni ne eh sa'ayi rukuni ne ba kaman jifa bane shi rukuni ne cikin rukunin haji to da haka wannan duka ya koma ne kisar Nabi Ibrahim alaihi salam Allah ya kara masa yarda na Allah ta'ala ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wanda ya gaggauta ya tashi ya baro mina a cikin kwanaki guda biyu wato rana ta biyu ta ayyamar tashrik bayan ya jefi wannan jamran fala ismalai babu laifi a gare shi na wannan ta'adili da ya na gaggautawa wa man ta'akkara wanda kuma ya jinkirta biha da ita hatta ba ta lailatar salisa har ya kwana dare na uku kaga wancan wanda ya ta'adili a dare na biyu ya gama jifansa ya dawo wannan kuma ya jinkirta ya kwana a mina dare na uku wara ma jimaru ya jefi wannan jamrar tasa fala isma alai shi ma babu laifi a kayansa eh fala isma alaihi bi zalik babu laifi a kayansa da yin haka ai hum mukhayyaruna fi zalika su mutane an ba su zabi a cikin haka ko dai kai a kwana biyu ko kwana uku idan mutum ya kwana biyu gama jifansa ya yi ta ajiri in ko ya kwana uku ya yi ta akiri kuma duka babu laifi wa nafiyul ism liman ittaqa korewa wannan laifin ga wanda ya ji tsoron Allah liman ittaqa Allah fi hajjihi ga wanda ya ji ya kiyaye dokokin Allah a aikin hajjin sa da annahu al-hajju fil haqiqa domin shine mai aikin hajji na gaske wanda ya je hajjin kuma ya kiyaye dokokin Allah ta'ala bai aiwatar da ababen da Allah ya hada ba kamar da muka ambata ayoyin da suka wuce Allah ta'ala ce الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج to duk wanda ya kiyaye ya kiyaye dokokin Allah ta'ala bai yi alfasha ba bai yi fasikanci ba bai yi jayayya aikin hajji ba to wannan shine kiyaye ya ji tsoron Allah hajjinsa dan wal hajji fil haqiqa domin shine bai aikin hajji na gaske wattaqulla ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ilayhi tusharun lalle ku zuwa gare shi za a tattara ku ranar tashin kiyama fil akhirati a lahira fa yujazikum bi amalikum sai Allah ta'ala ba ku sakamako da ayyukan ku faman arafa yaqina annahu yuhsharu ila Allah fala yukhalifu fi ma'muratihi wa mandiyati malai ce wanda ya sani sani kuma na yaqini na tabbas annahu yushar ila Allah cewa za a tayar da shi zuwa ga Allah za a tattara shi zuwa ga Allah ranar kiyama da mana hashir shine taro da za a yi ranar kiyama shine al-hashr al-ba'th shine tashi daga kaburbura al-hashr kuma taro da za a yi duk wanda ya sani sani sani ne yaqini cewa za a tada shi da zuwa ga Allah madaukakin sarki ranar kiyama fala yukhalifu ma'murati to ba zai saba umarnin Allah ba duk abin da Allah masa umarni zai kokari ya kiyaye wa manhiyati haka nan ba zai keta abubuwan da Allah ya hana ba saboda tsoron gamuwa da Allah ranar gobe kiyama wa bada an bayyana ta'ala ba'd al-ahkamad diniya bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana sashen hukunce hukunce na addini wani ijtima'iyya da kuma na zamantakewa akada yadhkiru an-nasa bimawa'idil qayyiba to sai soma tunasar da mutane game da waɗansu wa'azoji wato masu ƙima, liyazidu biha tamassukan bidinihi domin su ƙara riko da addininsu da waɗannan jerin wa'azi da za a nan gaba, su ƙara riko da addini, haka sama um kismai sai Allah ya kasa mutane kashe biyu fi sulukin wajen ayyukansu faminhum almunafiqu alladhi yudhiru al-islam bil lisan daga cikin mutane akwai munafiki Allah tsare mu da munafiki wanda yake bayyana musulunci a harshe wa yakfil wa yakfil wa yakfil kufra wal fisqa fi qalbi kuma yake boyewa kafirci da fasikanci a zuciyarsa wannan shine nifaqa an nifaqul itiqadi kenan munafurci na kodare asalin babban munafurcin kenan don munafurcin kala biyu ne akwai annifaqul itiqadi shine munafurci na kudurtawa na zuciya wanda ke bayyana ko boyewa kafirci ya bayyana musulunci irin wannan nifaqa yana firta mutum a musulunci yana sababa masa shiga wuta a wutar ma kuma can ramin kasa na wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira Allah tsare to akwai munafurci kuma karami annifaqul asgar ko kuma annifaqul amal shine munafurci na aiki wanda manzo Allah sallama ya bayanin alamun sa ko idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana yace ayatul munafiqi salasu alamun munafiki guda uku ne in yi zance zai yi ƙarya in yi alkawari zai saba an bashi amana zai aiki Allah tsare mu to anan Allah sai so bayani ya kasa mutane kashe biyu daga su akwai munafiki wanda ke bayyana musulunci yake boyewa kafirci a zuciyarsa wa minhumul mu'minul khalis daga cikin mutane akwai mu'mini wanda yake da tataccen imani tsarkakaccen imani fi imani wajen imaninsa yuqaddimu Allah wa rasula yana gabatar da Allah da manzonsa ala shahawati nafsihi wa hawa bisa sha'awoyin ransa da kuma abubuwan da ransa yake so ko da ransa ya riya masa wani abu to idan abun nan ya saba ma Allah ko ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai aikata ba fa bada ta'ala bin nawil awwal to sai Allah madaukin sarki ya fara ambatan nau'i na farko shine wa munafiq Allah ta'ala sai ya ce wa minan nas
wa minan nas man يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Allah ta'ala ce wa minan nasi kuma daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda maganarsa take burge ka take kayatar da kai a rayuwar duniya daga cikin mutane akwai wanda maganarsa take kayatar da kai take burge ka fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya idh yad'i annahu mu'min saboda yana da awar cewa shi mu'mini ne mai imani ne wa annahu muhibbun lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa shi masoyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yujibuka fil akhirati wala yujibuka fil akhirati amma ba zai burke ka ba a ranar lahira inda zaka ganshi kaga matsayin da yake cikin ranar kiyama to ba zai burge ka ba Allah yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya zancensa iya tsara maganarsa zai baka sha'awa zai burge ka amma a ranar lahira kuma ba zai burge ka ba saboda yanayin da Allah ta'ala zai tada shi na tashin hankali na musifa da bala'i ba zai burge ka ba a lahira li mukhalafatihi li itiqadihi saboda maganar da yake furtawa ta saba ma abin da ya kuduta a zuciyarsa kaga nifaka din kenan ko maganar da yake furtawa yake kayatar da kai wajen magana yana da'awar imani yana da'awar cewa shi masoyin manzon Allah ne ta saba zuciyarsa a zuci ba haka bane ka san matsalar munafiki shi tunani yake yana yaudarar Allah eh Allah ko shi ba a yaudararsa abin da ka boye ko ka bayyana a gurin Allah duka yake to da ka alahira ba zai kayatar da kai ba ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ta'ala ke cewa law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'ulat alaihim ash-shukka wa sayahlifuna billahi law istata'ana la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun duka dai ana maganar munafikai ne Allah ta'ala ce inda a ce wata ganima ce mai sauki za a samu a wajen yakin nan da kuma tafiya wadda take babu tsanani a cikinta tafiya ce mara wahala to da sun bi ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da sun bi ka da ba za su noke ba to amma su a wajen su wannan tafiya ta musu nisa kuma da sannu za su yi rika yi maka rantsuwa da Allah suna ba da uzuri suna cewa la wistata'ana inda mun samu ikon fita zuwa jihadin nan la kharajna ma kun da mu fita tare da ku yau da kuna anfusahum suna halakar da kansu saboda abin da suke faɗa ba shi ne a zuciyarsu ba. Saboda rantsuwa da suke a kayin karya sun halakar da kawunansu wallahu ya alamu Allah ku yana sare innahu lakadibun lalle su munafikai makareta ne. Allah ta'ala ce wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi kuma har ma ana shaidar da Allah a bisa abin da ke cikin zuciyarsa ayyahalifu billah yana rantsewa da Allah anna ma fi qalbihi muwafiqun li qawlihi cewa abin da ke zuciyarsa yayi daidai da maganarsa haka yake rantsuwa na kai Annabi sallallahu alaihi wasallam aw aw an yaqula Allah yashhadu anna ma fi qalbi muwafiqun li qawli ko kuwa yana cewa Allah Allah ya shaida cewa abin da ke zuciya zuciyarsa ya dace da maganarsa Allah ta'ala ya ce wa huwa radul kisab alhali a bisa hakika shi ne tsananin jayayya ne laka gare ka wal atba'ika da kuma mabiyanka shi ne tsananin jayayya ne li adawatihi laka saboda tsananin adawarsa da gabarsa da gare ka misal la'akanas ibnu sh- ibnu shariqin misal la'akanas bin shariqin misalin wani munafiki mai suna akanas dan shariqin kana munafikan ya kasance munafiki ne shi, shi wannan mutum mai suna aka nasu bin sharike munafiki ne dan kungiyar su Abdullah bin Ubay bin Salul ne kaga suna da wata kungiya kuma shine jagoran eh shine jagoran munafikai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani cutarwa da aka yi manzo Allah shine komanda shine kan gaba hatta kadafi da aka yi matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya shirya komai gaba daya ya sa ma shi ko haddi ba ya masa ba a duniya wanda suka yi suka yi bakin su ya su fita suka yada magana a musu bulala tamanin bulala gazafi amma shi ba ya masa hukunci ba Allah cewa ya hukuncin sa sai an je lahira wallazi tawalla kibrahu minhu law azabun alim to wannan aka nasu dan shariki yana cin tawagar munafukai to shine malai ya kawo misalin sa daga cikin wato masu wannan magana din kana munafikan ya kasance munafiki ne hulwal kalami mai zaƙin magana dan nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam kasan munafiki ya iya shirya magana ya aliku annahu mu'minun bihi yana rantsuwa cewa shi mai imani ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhibbun lahu kuma mai kauna annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwan da yake kenan fayudani majlisahu har ma annabi sallama yana ba shi dama ya kusanto ya zo kusa da majalisinsa yana ba shi dama ya matso kusa da shi fa aka zama Allah fi zalik sai Allah ta'ala ya kare tashi a cikin saboda Allah shi ya san me ke cikin zukata ya alamu kha'inatal ayun wa ma tukfi sudur Allah ya san ha'incin idaniya da abin da kira za ke boyewa to shi ne Allah sai ya tona masa asiri ya kare tashi wa marra bi zar'in wa humuri saboda tsabar mugunta na shi wannan munafikin wata rana bayan an tashi a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar manta har majalisin manzo Allah suna zuwa munafikai har masallaci suna zuwa a jabe da su har gurin yaki suna zuwa to wata rana bayan an tashi daga majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa marra bi zari sai ya wuce da wata gona wata shuka ta wasu mutane wa huburin da waɗansu jakuna na sufuri ka san da da jakuna ake dirga-dirga ko yanzu ne jakunan sun yi karanci a birane sai ga kafin ka ga jakunan ma sai kayi da gaske ko a ƙauyukan ma sun rau a Kano ko ikon Allah saboda mota ba ta shiga ko to jakuna su ne abubuwan sufuri a wancan zamani idan kana da shi kamar yanzu ne kana da tabarai a za ka samu kuɗi ko eh kamar yanzu ne a ce ka mallaki tabarai kana sana'a da to haka mai jaki yake a wancan lokacin abu ne na sufuri da kuma tafiye tafiye to shi wannan munafikin ya zo wucewa ta wata gona da waɗansu jakuna saboda tsabar mugunta ya ai hamilin wato jaki humur jam'i ne na na jakuna hamil shine jaki guda ɗaya libatul musulmi na na waɗansu daga cikin musulmai fa a haraka saboda tsabar mugunta na wannan munafikin sai ya ƙona wannan gona inna lillahi wa inna ilaihi wani irin mugunta ta wuce wannan gona ta yi kyau amfani ya nuna ya yi kyau amma da yazo sai ya banka mata wuta kaga wannan mugunta ne ta ƙarshe ta ƙololuwa saboda shi wanda ya ƙona gona ba shi bai amfana ba bai bar mai gonar ya amfana da gonar ba sai ya sa mata wuta kaga asalin mugunta ke kuma har yanzu ana samun masu yin wannan muguntar wallahi su sa wa gona wuta ana samu a jihohin katsinan nan su zamfara wuraren da wannan barayin daji suka yi kaka gida suna kona gonakan mutane to kaga wannan munafikin yana daga barnan da ya samu ta gona ta wanda daga cikin musulmai sai ya kona wannan gonar wa qaraha laylan bayan ya gama ko bayan ya kona wannan gonar kuma ya soke wannan jakuna ya kashe su da daddare yi wannan barna kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce wa idza tawalla ajin sarfa anka bayan ya gama cika wannan baki ya juya baya ya bar wurinka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'a ay mashafil ardi sai tafiya a cikin kasa liyufsida fiha domin ya barna a cikin ta wa yuhlikal harta kuma ya salwantar da ainihin wato ita wannan gona din ya halakar da wannan gonan ta hanyar ƙonawa. Wannasal da kuma dabbobi, ya nasal su ne zuriya ta dabbobi, ‘ya'yan dabbobi, ya ƙona gonar kuma ya kashe jakunan nan, saboda zunturutun barna da kuma rashin imani. Min jumlatul fasad dole suna cin jumlar barnan da shi wannan wannan munafiki ya aiwatar. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah hali kuwa shi Allah madaukakin sarki baya son ainihin wato barna. ai wallahu la yuhibbu man hadhihi sifatu Allah baya son wanda wannan ita ce siffarsa wace siffa na farko rantsuwa kan ƙarya boyewa kafirci da bayyana musulunci sannan da mugunta eh sarwatar da dukiya ta bayin Allah duka wannan fada ne Allah baya so Allah baya son wanda wanda ya zane siffarsa wala yarda fasada kuma Allah bai yarda da barna ba wala man kana mutalabbisan bihi ko duk wanda yake cuɗanya da barna Allah bai yarda da wannan ba barnar kanta Allah bai yarda da ita ba haka wanda yake aiwatar da barnar duka Allah ta'ala baya son wannan Allah tsare Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahu taqillaha shi wannan munafiki bai tsaya nan ba idan ka ce da shi ka ji tsoron Allah mana fifi duka a cikin aikin da kake yi ka ji tsoron Allah aka zato izzatu bil izzatu bil ithm sai jin kai ya kama shi ai amalatu ana fatu wal hamiya girman kai da jiji da kai sai ya kama shi ka sa ku mutanen da in kangarewar ta kai makura a hada shi da Allah ba sai kara tunzura ko wallahi yanzu akwai mugun da ka bashi hakuri ma kaman ka zuga shi shi ba a masa magiya in ka masa magiya ma ka shi da Allah madadin ya dan sassauto sai ya kara gaba saboda zunzurutun rashin tsoron Allah wanda ya kamata ko yaya duk irin abin da matsayi hali ya kai aka ce ma wani dan Allah kai hakuri ya kamata ka sassauto to amma shi da aka ce masa ka ji tsoron Allah idan aka ce masa ittaqillah ka ji tsoron Allah fi fi da ka ci wannan ayyukan naka na barna aka zatul izzatu sai jiji da kai ya kama shi da girman kai bil ismi saboda ainihin wato zunubi alladhi umira bi taqwallahi wanda aka umarce shi ya ji tsoron Allah cin wannan aikin amma sai jiji da kai ya kama shi Allah ta'ala ce fa hasbuhu jahannam wutar jahannama ta wadatar da shi ai kafi wutar jahannama ta ishe shi Allah tsare wuta abun tsoro ne wutar jahannama ta ishe shi shi mai wannan barna da masu ali irin nasa wala bisal miha ai alfirashu hiya tir kasancewanta shimfida ita wutar jahannama a ce ta ne shimfida ga mutum a ranar kiyama wannan wuta ta yi muni Allah tsare sun mazakar ta'ala nau asali sannan Allah ta'ala sai ambaci nau'i na biyu wa huwa al-mu'minu sadiqu fi imani shine mu'mini wanda yake mai gaskiya a wajen imaninsa bayan yayi bayanin siffa na farko na munafiki to sai aka kawo magana kuma siffa ta biyu shine mu'mini mai gaskiya a cikin imaninsa idh wafiqu qawluhu ma fi kalbi saboda shi mumini mai imani da gaskiya abin da ke zuciyarsa abin da yake furtawa ya dace da abin da ke zuciyarsa wannan shine hakikanin imani ya zama an samu kudiri a zuciya shi imani annutqu fil al-i'tiqad fil qalb kudiri ne a zuciya wannan duku bil lisan da kuma furuci a harce wal amru bil jawari da kuma aiki da gabbai To shi mumini cikakken mumini mai imani na gaskiya shi ne wanda abin da yake faɗa yake furtawa ya dace da zuciyarsa. Saɓanin munafiki shi abin da yake faɗa daban abin da ke zuciyarsa kuma daban. Fakala sai Allah ta'ala ce wa minan nasi man yashri nafsahu bi tawaa mardatillah. Wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yashri ayyabi nafsahu wanda ke sayar da ransa. yake sadaukar da ransa an yaba zulha yake sadaukar da ita rayuwarsa fi ta'atin lahi a wajen ta'a ga Allah kaga wannan shine mai cikakken imani yana sadaukar da rayuwarsa wajen da'a ga Allah ibtigha amardatillah ba dan komai ba sai dan neman yardar Allah ai rida mu yardarsa mithlu suhaibin kamar misalin wani sahabi mai suna suhaibun rubi sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo zai hijira ya bar makka ya koma madina kafiran makka suka tare shi a hanya suka ce ba ka zo garin nan da kokonmu ba da ka ba za ka bar makka ba sai ka gaya mana yadda dukiyarka take ya ce dukiyar ne da abin fuskace ya ce to tana guri kaza da kaza da kaza sai gaya musu duk yadda ya ajiye dukiyarsa gaba ɗaya ya ce in na gaya muku za ku bar suka ce eh sai ya gaya musu duk inda dukiyarsa take a makka ina dai dukiyar ne da abin gogo sai ya gaya musu sai ya kama hanya ta gwade ka ga masu imani na gaske dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya sai ya sadaukar da ita ya tsira da imanin sai ya hijira ya rabu da ka ga ya sai da rayuwarsa ya sadaukar da rayuwarsa domin neman yardar Allah ka ga wannan su ne masu imani na gaskiya Allah ya datar da mu Allah ya ba mu ikon koyi da su to ba iya sahib kawai ba akwai da ire-irensa suna nan da yawa kamar irin su Mus'ab bin Umayr Allah kara musu yadda shi ma na cikin sahabban da suka sai da rayu suka sadaukar da rayuwarsu don neman yardar Allah tarihi ya nuna Mus'ab mahaifiyarsa tana da dukiya dan gata ne dan gata ne a garin Makka duk abin da yake so na rayuwa yana samu a wajen mahaifiyarsa idan yi ado yana fita har har mamakin sa ake yana sha'awar amma da lokacin da manzo Allah sallama musulunci ya, ya karbi musulunci ya, ya kiba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar ta sa sai ta sa masa takunkumi ta ce ko ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zama babu ita bashi sai baran baran su raba gari har ma ta kama shi ta daure shi amma da ya samu ya kunce sai ya rabu da ita kawai ta kwace duk abin da ta bashi na dukiya gaba ɗaya kuma ya haƙura ta kwace duk dukiyar da ta bashi ya haƙura ya da rungumo na addini da musulunci ya zo gaban manzo Allah sallama ya karatu Qur'ani ya samu ilimi shine shine wakili na farko da ya fara hijira je Madina tun kafin manzo Allah ya ya tura shi Madina ya je fara karantarwa Musa bin Umayr ya hakura da duk dukiyar mahaifiyar sannan da yake cikin daula da rayuwa ta walwala duk ya hakura ya bari ya yadda ya rike wannan addini na musulunci Musa bin Umayr a lokacin da ya shahada ya ji rubutu sai da ya kasance mayafinsa mayafi da yake ɗaurawa bai rufe jikinsa gaba ɗaya ba mayafi guda ɗaya mallaka a rayuwarsa ba ma maganar gyauto da mayafi ba iya wannan na ɗaurawa shi kaɗai mallaka da ya rasu idan aka ja mayafin aka rufe kansa sai kafafuwansa su bayyana idan aka ja aka rufe kafa sai kansa ya buɗe saboda ba ya da yawa mayafi haka ya kare rayuwarsa ba kuma da ana cikin daula yana cikin gata da walwala amma a dalilin imani ya haƙura ya wannan rayuwar ta jarrabawa ya bar duk abin da yake samu na duniya gaba ɗaya kaga wa minan nasi man yashri nafsuhu bi tigaa mardatillah daga cikin mutane ko wanda yake sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya dan neman yardar Allah a haka ya ya shahada manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce a ja mayafin a rufe kansa kafafuwansa kuma a zuba ganye a rufe da shi haka aka yi masa a kabarin ku duba irin wannan jarrabawa yasa wata rana Abdurrahman ibn Auf ya yi azumin nafila lokacin shan ruwa da ya yi kawai sai ya fashe da kuka ya kasa shan ruwa ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake damunsa shine ya ce Mus'ab bin Umayr ya fi ni matsayi a gurin Allah amma ga irin jarrabawan da ya fada ciki a dalilin musulunci sai da ya zo hatta mayafinsa ma ya masa kadan saboda jarrabawa ya ce amma ni ga ni, kullum dukiya ta karuwa take kullum dukiyar haɓaka take yi an yi ko ba rabo na lahira nake ce a duniya ba kuwa wannan shi ne tunanin abu rabbi ba shi da bosa ga wannan da ya imani an bar jarabawa ya shiga jarabawa mai tsanani a rayuwa har ya zo ya shahada ba shi da riga mayafi wadatacce ai karshen talauci kenan ko a ce mayafi ma bai rufe jikin mutum ba amma ni ga ni kullum dukiya ta karuwa take yi anya kuwa abin da yake dama da rabbi rawu amma ko yanzu masu dukiyar mai yana cin riba ai kawai normal kawai ai sai murna da wani ko ba wani tunani hankali kwance to amma shi damuwarsa kar fa ya je rabansa na duniya ake kawo masa shi na lahira ga ake kawo masa duniya sai da manzo Allah sai ya ce masa ya kwantar da hankalinsa ai shi dan aljanna ne saboda yana cikin sahabbai guda goma da aka musu bishara da gidan aljanna sannan ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali Abdurrahman bin Auf to shi ma a lokacin da ya baro Makka ya hijira zo Madina bai taho da dukiya ba mafi yawan sahabbai haka suka sulale suka dawo Madina ba suka bar dukiyar su gaba daya a Makka kafirin suka mamaye dukiyar dama ita ne damuwar to shi ma da ya dawo Madina bai dawo da komai ba dan uwansa da annabi ya hada su yan uwantaka da shi a na manta sunan wannan sahabi yana da dukiya dan kasuwa ne yace zai raba dukiyarsa biyu ya ba Abdurrahman bin Auf rabi zai raba gidansa biyu ya bashi rabi kai zai raba matansa ma biyu ya zaɓi duk wacce yake so zai sake ta ta yi idda ya aura sai ce barakallahu fi mali Allah ya sa mu albarka a dukiyarka dullani ila so nuna min kasuwa shi bai da an ɗauki kuɗin an bashi haka kawai shi bai yarda da wannan ba shi ba dan jiran tallafi bane ka san mu yanzu damuwar mu tallafi ko da ka ga dandazon mata a dai ko a santarar ko a ina ne kana tambaya ce ai tallafi ake bayarwa eh tallafi muna son tallafi to Allah dai tallafa mana to shi yace kawai a nuna bar kasuwa haka ya shiga kasuwa yayi dako ne yayi kaza yayi- haka ya tara kankace mai dukiyar da ya bari Allah sai da ya maida masa wadda ta fi wannan yawa yasa manzon salwa sai ya ganshi da alama wani turare mai mai mai kala mai fatsi haka a jikin sa hannunsa yace menene wannan sai yace ai na hawa wata mata ne a bare da ma'ana harka ta bude dukiya ta samu har yayi aure annabi ga alamar lalle a hannunsa ko turare saboda tsaba an samu walwala dukiya ta samu har yi aure a madina manzo Allah bai san ya yi auren ba sallallahu alaihi wasallam sai da ya gamu da shi ne ya ya mai auren shi ango ne yanzu amma manzo Allah bai ma sani ko manzo Allah bai ce masa yanzu Abdurrahman yanda muke da kai har kai auren ba za ka gaya mun ba ka san mu yanzu haka ake ko ko kai gayya sai ka manta wani sai ya ma gori dama haka muke da kai yanzu ayi kaza a gidan naka ba za ka gaya mun ba to su sahabbai a zamanin su hidimar aure ba komai bane ba ba wata hidima da ta da hankali ba kawai sadaki ne an yadda shi kenan sai a yi siga ya aure amma mu yanzu ko in kana neman tashin hankali da damuwa a ce aure ya zo ko tun daga maganar yanke rana ake fara jijjiga awa tun daga goron yanke rana kuɗin tambaya wane ne godiya tun daga nan karamin tadadin zai fara zai fara jijjiga sun sabai ba wasu da wannan shi yasa manzo Allah sai ya ce masa barakallahu laka awlin walau bi sha Allah ya sanya maka albarka ka je kai walima ko da da akuya to wannan sahabbai sun sadaukar da rayuwarsu domin neman yardar Allah sun hakura da dukkan wani abu na duniya saboda neman yardar Allah to su ne Allah ta'ala ke magana a kai yasa wani guri a suratul tauba aya ta 111 Allah ta'ala ke cewa inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusuhum وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويجاهدون
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم التي بايعتم به Allah ta'ala ce lalle Allah ya saya daga muminai rayukansu da dukiyoyinsu cewa zai ba su aljanna Allah ya saya daga gare su suna jihadi domin daga addinin Allah a kashe su su ma su kashe alkawari ne na gaskiya daga wurin Allah cikin attaura ta annabi Musa alaihi salam ko da injila ta annabi Isa duka Allah ya yi wannan alkawari wal Qur'an da kuma alqur'ani wanda aka sauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga sun sai da rayukansu da duk abin da suka mallaka saboda me menene abin da za a biya shine aljanna wani guri Allah ta'ala ya ce min almu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alai minhum man qada nahbahu wa minhum man yantabi wa ma badalu tabdila suratul ahzab Allah ta'ala ce daga cikin mu'mini akwai wasu mazaje sun gaskata alkawarin da suka yi wa Allah ta'ala daga cikin su akwai wanda bukatarsa ta biya ya samu shahada akwai kuma wanda yake jira yana da abu tukuna irin su Anas ibn Nadar duk a yakin Uhud suka yi shahada sun sai da rayuwarsu sun sai da dukiyarsu komai sun sadaukar saboda neman yardar Allah to wannan su ne bangare na biyu da Allah ta'ala ke yaban su a wannan aya wallahu rauhum bil ibad Allah ta'ala bai tausasawa ne game da bayi haisu arshadahum lima fihi ridha ta yadda ya shiryar da su zuwa ga abin da yake ainihin wato cikinsa ake samun yardarsa waje lahum na'ima da'im kuma ya sanya musu ni'ima madawwamiya ni'ima madawwamiya ita ce ni'imar aljanna ni'imar duniya ko ya ta kai za ta kare ko ka mutu ka batta ko ni'imar ta bushe amma ni'imar aljanna ita ce ni'ima dawwamiya wanda ba ta kare annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayani cikin wani hadisi ya ce kwatankwacin ni'imar duniya da ni'ima ta lahira man na'imar duniya wal akhirati ni'imar duniya bata zan komai bai da an kwatanta ta da ni'imar lahira illa rajulun yadha usbahu fil yan fanzur bima yarji aw kama qala rasul sai ne kamar mutum ne zai tsoma yatsansa a cikin teku sai ya fitar to ka duba me zai rage a ruwan tekun zai rage wani abu yanzu ko a kofar nan ka tsoma hannu ka cire ai labarin ruwan ba zai rage ba ko to haka ni'imar duniya take an kwatanta da ta kamar a tsoma hannu a teku ne a cire hannu kaga ba abin da zai rubuto neman duniya ba koyo ne neman lahira ita ce ne ba Allah datar da mu jaza'u jaza'an alal amal al qalil al munqati wanda wannan ni'ima da wabbiya ta aljanna din sakamako ne akan wani aiki kadan wanda yake mai yankewa wala yukallifu nafsan illa wusaha Allah baya dora marai sai dai abin da za ta iya ثم جمع تعالى المسلمين المؤمنين منهم والمنافقين سنة الله تعالى يتتر مؤمني مسلمي daga cikin su a ya tattara musulmai mu'minai daga cinsu da kuma munafikan gaba daya eh almu'mini da minhum almunafiqin mu'minai daga cinsu da kuma munafikai wa khatabahum bi sifatil iman Allah sai magana da su da siffa ta imani allati yad'unaha wanda suke da'awar ita wannan imani fa qala sai Allah ya ce ayyuhal ladina amanu udkhulu fi sirri kaffa يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم
na'am هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من ال... في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر na'am idan- وإلى الله ترجع الأمور
Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani udkhulu fi silmi ku shiga musulunci bi kasri sin ana karanta da yi wa sinin kisra as-silmi wa fatiha ana kuma karantawa da fataha is-salmi ayan islam wato addinin musulunci ka fatan baki ɗayansa haru dina sin ya ku masu imani ku shiga addinin musulunci gaba ɗayansa an fi jami shara'i cikin dukkanin shari'o'in musulunci baki ɗaya kar ku riga zaɓa ku yarda da wannan ba ku yarda da wancan ba kar ku yi haka ku shiga musulunci gaba ɗaya ita shari'a Allah ba a zaɓi abin da ya dace da son rai abi wanda bai dace ba a bari to ake gaba ɗaya ba za ka zama mai imani ba sai ka da dukkanin dokokin Allah gaba ɗaya kar ka zamo kamar Yahudawa da Allah ta'ala ya ce a fito mai nuna bai ba da kitabi wa takfuru da bai ba yanzu ka ruka imani da sashen littafi kuna kafirce ma sashe to ba ka ake so mu zan ba so ake mu shiga musulunci gaba daya Allah ta'ala ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ai turuka shaytan ai tazyinahu bit tafriqi abubuwan da ke kawata mutane na na rarrabawa nazala fi abdullahi bin salam wa ashabihi wannan aya ta sauka a kayan abdullahi bin salam da kuma sauran jama'ar bayan islami bayan musulunci lamma aqdamu sabta yayin da suka girmama ranar asabar wa kai hulu humana ibri kuma suka kyamaci cin naman raku- rakumi kamar yadda Allah ta'ala ambata kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsihi to an ce daga ci akwai nama rakumi sai suke kyamatarsa wastamaru ala ta'zimar sabti kuma suka doge wajen girmama ranar asaba min tarkin amal fihi na daga barin aiki cikin ranar asaba ai ranar asaba ranar hutu ne ta suwaye ne ta suwaye ne yahudawa ladi ba da tsara juma'a ba ta musulmai to amma mu a kasar juma'a ana zuwa aiki ko asabar an kakara mana dole sai mun yi hutu amma na yahudawa ne ladi ma an matsa mana dole sai mun zanna saboda ranar nasara amma tsabare na hankali a wajen kiristocin najeriya musamman na arewa wai hutun da aka bayar na munasabar wata ramadana suke ta surutu a kai kai sun raina mana hankali wannan wani hutun fa a bauchi ne ba su kano su kyanfi su ira ne ba aka yi ba ba fa inugu aka ce a hutu ko fatakwar ko karama ba waya suna da bakin magana wai dan me za a rike makarantu a jihohin arewa ba na musulmi ba wai har ana magana za ta kai kara kungiyar kan wannan kungiya ba karar fita da fita na kungiya ba ce wallahi ta rena mu wallahi da abin da ya kamata sa baki da wanda bai kamata ba duk sai ta sa baki su da su duk wani abin da zai nuna daukakar musulunci a Najeriya ba sa su kun gane su ko duk abin da zai nuna Najeriya tana da wani alama na addini su ba su yarda a cewa musulunci ne sama ba su kawai su suke zama Najeriya secular country ba ruwanta da addini ko ba zai yi ba kaga hutun ladi ba namu bane dole muke yi hutun asabar ba namu bane dole muke yi kuma ba wanda ya fito ya korafi a kai saboda shi musulmi zaman lafiya ga shi ba ma sai gashi wai hutun azumi ne da malamai makaranta da yara a su a nutsu a ibada cikin nutsuwa a huta wai shi ne yake tsore musu Allah ya sauwaje amma na sun yi shiru da aka musu rubutu ko sun yi shiru yanzu to ya za su yi Allah ya sauwaje to kaga girmama irin wannan ranaku din abu ne na zargi musulmi bai kamata ya ba su wani kiba ba ko da an ce ma asabar ba zuwa aiki to ka samu wani abin da zaka rika yi ya karka ce ni yanzu bature ne a wuce ba a samu kasa ko wanda suke mai da asabar din ko irin gidajen kwatar na biranen nan shiru za ka ji anguwar na asabar ba motsi wani kuje din gidansa ba zai bude ba wai me fa ai wuce ne ai to kai musulmi kar ka girma wannan rana kai wasa kokinka in ba ofis ka je gona ko ka je shago ko ba shikenan ba ka samu dama ta yin wani abin ka mai amfani amma kar ka ba wa nan hutun muhimmanci to sun girmama ranar asabar min tarkil amal fi na daga barin aiki a cikin ta wa fi zalika mukhalifatun li shara'il islam wannan ko cikin sa akwai saba ma shari'ar musulunci shi yasa mu a musulunci a ta ranar juma'a ba ce kar ne aiki ba a taron juma'a ba ce wai kar ka aiki ba malam fiqh ma sun ce wa kuriha tarkul amali yawmul juma'a an karhanta bana aiki ran juma'a ka ce ba za ka sha ko makaroni ka je shago ka kawai bukata ne kawai idza nudiya lis salati yawmil juma'a fa sawi ila zikrillah ana kiran sallah tafi juma'a kawai kana da koma gurin aikin ka fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wa bitagu min fadlillah to musulunci bai ce ka bar aiki ranar juma'a ba innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shedan lalle shi shedan abokin gaba ne mai bayyananniyar adawa a gare ku Allah ta'ala ce fa in zalaltu idan kun karkace ai miltu an dukuri fi jami'i kun karkata gaba da shiga musulunci gaba ɗayansa bin ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku ala annahu haqqun a bisa cewa addinin musulunci gaskiya ne fa ala ku sani anna la alalli alla azizul maqwa'i la yujidu shay'un ba abin da yake gajiyar da Allah ta'ala intiqa la yujidu shay'un an intiqa bi dibinku ba abin da zai gajiyar da shi gabar wato rabo ko rauku ba a gare ku intiqam shine azaba ta daukar fansa ba abin da zai hana Allah Allah magwaye ne hakimu kuma gwani ne fi sunihi wajen aikinsa duk abin da Allah ya to wannan shine hikimarsa ke tabbata ce Allah ta'ala ce hal yanzuruna shin akwai abin da suke jira ne ay yantazirun tarikuna dukula fihi kafa ba su barin shiga musulunci baki ɗaya nan akwai abin da suke jira ne illa an yi atihumullahu in ba Allah ya zo musu ba alitiyan aka kawo a ko anan sifa ce ta aiki a babun asma'u tabiu da asma'u ba irin ayoyi suna daga ciki sifa ne fi'iliya sifan Allah ne ta aiki wanda aikin Allah kuma yana karkashin mashi'arsa ne ga damarsa irin su itiyan zuwan Allah malama suna fassara al-itiyani ya ne ku bi jalali zuwa wanda ya dace da girmansa kamar nuzul ne ko da annabi ce Allah yana saukowa saman duniya to sauka ne wanda ya dace da girmansa da Allah ce ar-rahman al-arshi stawa istiwa'an ya ne ku bi jalali irin wannan ayoyi ana fassara su ne yadda suka zo ba korewa ba kwatanta ba kamanta to shin abba abin da suke jira face Allah ya zo musu fi zulalin minal gamami a cikin waɗansu inuwoyi na gidagidai waja'a na kamar ka kaulihi kamar faɗi Allah ta'ala waja'a rabbuka eh kila ya aci abrahu wasu malamu suka ce al'abarin Allah ne wasu malamu ko sun fassara ubangijin ka zai zo zuwa wanda ya dace aw ya aci amru rabbik a wata aya Allah ya ce ko kuma al'abarin ubangijin ka ya ai azabu azabarsa aw huwa haqiqatu maji'ihi ta'ala ko ko ana fassara hakikanin zuwansa madaukakin sarki zuwa wanda ya dace da girmansa wakila aka ce hadhihi aya wannan aya din da iranta min al-mutashabihi allati la yudraku haqiqatu ma'anaha illa Allah tana da shin ayoyin mutashabihai wanda ba a da san hakikanin ma'ananta sai Allah dama Allah ce shi Qur'ani minu ayatun muhkamatun hunna ukul kitab wa ukul mutashabi akwai ayoyi waɗanda suke mutashabi ne ko wa ma alamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fasaru sai Allah to irin wannan ayat suna ciki Allah ya ce zai zo ko zai sako ko ya daidaita bisa rashi to ba wa ba a san ka shiga ka kusa cikin bincike yaya ka ce zaka kwatanta ana fassara su yadda suka zo ba maganar kwatantawa minar gamami fi dalalin cikin waɗansu iliyoyi jam'u dulla minar gamami na daga giragizai ayat saha wal malaikatul kuma malaiku wa qudiyal amru kuma a wannan lokaci za a zartar da al'amari tamma amru halaka ba al'amarin halakar su ya tabbata wa lillahi tawjau dubo kuma zuwa ga Allah ake mai da dukkanin al'amura bil akhirati a lahira fa yujasi alaiha Allah sai ya sakamako a kai. To wannan aya saboda lokaci yana da mu takaita, in Allah kai mu gobe sai mu tashi farko aya ta ɗari biyu da goma sha sha biyu ko goma sha ɗaya sar bani Isra'ila. Abu da makaranta dai Allah ba mu lada, ku sakwai muna roƙon Allah ya mana afuwa. Allah da ta da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعالى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم ارحمنا كما ربانا صغارا اللهم ارحمنا كما ربانا صغارا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عمن سواك واخذ عنا الحرام